من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa masu sauraro muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin yaddarsa da dacewarsa ya kaddari rayuwarmu da zuwa wannan yini na laraba mai tarin albarka wanda ya zo daidai da goma sha biyar ga watan jimadal ula na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da 442 ya kuma tara mu a wannan majalisi don tunatar da kanunmu matsaloli da suka shafi addininmu na musulunci ciki wannan littafi wanda asalinsa muhammad ibn abdulwahab ya rubuta asalin littafin sunansa usulu sitta wasu tushe ne guda shida wadda duk suna da alaka da imaninka suna da alaka da aƙidarka sannan da sharhal wayannan tushe guda shida da babban malami fadilat salihu ibn fauzan al-fauzan yayi akan wayannan tushe guda shida sai mar suna da cewa silsilatu sharhin rasail wato silsilatu sharhi rasail shine sunan da malam fauzan ya baiwa wannan ainihin wato sharha tasa allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako a yanzu abinda za mu fara karantawa bayan bismillah da hamdala shine muqaddimatu sharihi la haula muqaddima ta mai sharha wato salihu ibn fauzan muhammad abdullahi al-fauzan muqaddimar da yi yace alhamdulillahi rabbil alamin wato yabo da godiya da jinjina da girmamawa sun tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin da tsira da aminci kuma su tabbata bisa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa alihi tsira da amincin nan su tabbata akan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malaman musulunci malamai na sunna suka ce in aka ce iyalan gidan annabi ali muhammadin su ne ala abbasin ala ja'far ala aliyun ala aqil wannan gidaje guda hudu ba sa cin sadaka ba iri na irin ka bane kayan ba baka sadakar ba ma fada za ka yi to su Allah ya ce banda cin sadaka saboda me saboda jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama na kud da kud sai dai shehu mai muktasar khalil ya ce sai dai ana cikin sanatu majaa ana cikin tsananin yunwa iyalan manzon Allah babu kuɗi ba yadda za a yi to anan kuma ad-daruratu tubihul mahzurat sai ce su ci sadakar su Allah ka shiryar da mu waɗannan su ne iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sahbihi tsira da amincin nan su sake tabbata bisa sahabbansa suwaye sahabbai kowaye sahabi don aka ce sabihi jam'u sahibin ne sahibi na manzon Allah shi wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu tare da shi ya yi imani ya mutu akan imani ko wanda ya zamani da manzon Allah yana musulmi ya mutu akan musulunci duk malamai sun ba da tarifin sahabi da haka ya ce wa ba da fahaza sharhu lirasaili shekhil islam malam fauzani ya ce wannan sharha ne na wasu risala guda shida muka ambata ko an ce usulun sitta rasa'in ƙananan littattafai ne haka to sharha zai yi akan wayannan rasail na shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahimahullah mala ce kuntu kad alkaituhu fi darsil usbu'i shi fauzani ya bada wannan karatun littafin rasail sittin nan ya ainihin ba da karatunsa duk sati yana yin darasi sau ɗaya faƙalar sheikh sai wani shehin malami abdulsalami suleiman bi tafrigihi min al'ashiridati wani shehin malami abdulsalam sai ya tsara shi a cikin al'ashirida su ne kasad-kasad wata khirijil a hadithin waridati fihi suka yi takhriji na hadisan da suka gangaro daga ciki wai dadihi liddiba'a ya tattali wannan karatu da fauzani ya yi da ƙarin bayanai da sharhinsa yadda za a buga shi sun maraja tuhu badan tihai sheikh abdulsalam min amalihi fihi shi fauzani sai ya karbi littafin bayan wani aiki sheik abdulsalam ya muraja'arsa ya biya duba shi daga wannan aiki da yi wa'azinta lahobi liba'atihi sai ce sai namar izini ya je a buga littafin raja al'istifadati minhu don ƙaunar a samu fa'ida daga wannan sharha nasa wallahu waliyul taufiki la shine waliyi na datarwa Allah ka datar da mu katabahu salihu ibn fauzan ibn muhammad abdullahi al-fauzan ya rubuta wannan sharha nasa ranar 22 ga watan bakwai hijirar manzon Allah na da 1424 kaga shekara ashirin da wani abu kenan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashirafil anbiya'i wal mursalin wannan shi wadda ya tara littafin kenan abdulsalam ibn abdallah as-sulaiman ya ce godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ala ashrafil anbiya da mafi ɗaukaka cikin annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama farin gani ɗan Abdullahi wal mursalina da sauran manzanni nabina Muhammad shine annabi Muhammad wa ala alihi kuma tsira da aminci su tabbata ga iyalansa da wasabihi da sabansa ajma'in ya ce amma ba fa hazihi majamu'atun min rasa'ili wannan shine abin da ya taru daga cikin saloli min ta'alifil imamul mujaddid daga wallafar shugaba mujaddadi kamar yadda shehu usmanu yake mujaddadi na sunnar annabi a kasar hausa to haka muhammad bin abdulwahab ya sami bidiyoyi da shirka a ƙasar saudiya sai ya zo ya jaddada ya kore wannan bidiya da shirka ɗin shi ne muhammad ibn abdulwahab rahimahullah kama bishari sharhiha fi durusihi wanda ya tsaya da yin wannan sharha a darussansa allamatu sheikh allama ma'anansa mai yawan sani al'allama mai yawan sani a sheikh salihu ibn fauzan al-fauzan shine Sheikh Salihu Ibn al-Fawzan al-Fawzan udu hay'ati kibarul ulama wato wannan yana daga cikin majalisi ko in ce kwamiti na manya-manyan malamai da ke kasar Saudiya fa aradtu ala Sheikh tafriga hadha sharh yace sai na zo gurin shehi na nuna masa bukatar abin da ya kamata a yi da wannan sharhi fa wafaqa ala zalika ya ainihin yadda da haka wa rajatu wa asluhu ne muraja'an sharhan da asalinsa bima yunasibu an ya kharuja kitaban da irin abin da ya dace a fidda shi a matsayin littafi ma idafatil as'ilatil muhimma tare da kuma an sanya wasu tambayoyi masu muhimmanci allati tata'allaqu bi sharhi risalati wanda wannan sharhan suna da alaka da sharhin ita risala ɗin suna da alaƙa da sharhin risala as'alullah an yi jiziya shaikhana sheikh salih khairar jaza ya ce ina roƙon allah ya sakan yawa shehinmu sheikh salihu mafi kyawun sakamako an yanfa bi ilmihil islam wal musulmin ina roƙon allah kuma du ya amfanar da musulunci da musulmai da iliminsa wani yagfira lil imamul mujaddidi kuma yana roƙon Allah ya gafarta wa shugaba mujaddadi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Shehi Muhammad dan Abdul Wahhab wani yajizihu anna wa anil muslimina al ajra wal mathuba kuma Allah ya sakan ya masa dangane da mu da sauran musulmi ya bashi lada da sakamako wannan shine magana da shi abdulsalam ibn abdullah as-sulaiman ya rubuta ranar juma'a takwas ga watan rajab hijiran manzon Allah ta 1424 to yanzu abu na farko shine sharhu usulul awwal asali na farko za a yi muqaddima kana ai sharha akai alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ محمد ابن عبد الوهاب أصل الكافي كده شيخ مالمي محمد دان عبد الوهاب ياتي yanzu a kasar hausa in kai kana bin sunnar annabi sai ya ce ai wahabiyawa ne to wannan shine bari ka ji abin da ya koyar ake danganta ka da shi imamu da'awatul islamiyya kaji shine limamin da'awa ta musulunci wa hamihimal millatil hanifiyyati kuma wanda ya kare aqida hanifiya ita ce wadda ta karkace gabarin komi sai abinda Allah ya ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace min ajabil ujab yana daga cikin abubuwan fi ban al'ajabi وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلابي kuma mafi girman aya wadda take nuni akan ainihin wato miki wato Allah kenan subhanahu wata'ala sittata usulin bayyana Allah ta'ala bayanan wadihan akwai wasu asali guda shida inji Muhammad ibn Abdul Wahhab nan tushen Allah ya musu bayani bayani a fili lil awami ga duk wanda yake gama gari ne shi ko da baka da ilimi sai ka gane fauka ma ya zunnul zannuna birbishin yadda masu zato ke zato sun ma ba da zalika gali da fiha kathirun min al'askiya il'alam amma duk da wannan bayani da allah ya yi bayani a fili dalla-dalla gali da fiha kafirun min askiya al'alami masu hankali cikin talikai sun yi kuskure ƙala'i bani adama masu hankali daga cikin ‘ya'yan adamu sun yi kuskure illa aƙallul ƙalil sai ‘yan kaɗan daga cikin kaɗan ɗin su ne waɗanda ba su yi kuskure ba malam zai bayani akan wannan ya ce bismillahir rahmanir rahim la shakka annan la subhanahu wa ta'ala babu shakka cewa Allah subhanahu wataala anzala alqur'ana tibyanan likulli shay Allah ya saukar alqur'ani ne dan ya zan yayi bayanin kowane abu wa annar rasul sallallahu alaihi wa sallama bayyana hadana bayanan shafiya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wannan alqur'ani bayani mai warkaswa وعظم ما بينه الله ورسوله في هذا القرآن فضيلة التوحيد قضية التوحيد والشرك ما ليت وعظم ما بينه الله ورسوله في هذا القرآن ما جرمان أبن دا الله da manzansa suka bayani a cikin wannan wato ƙur'ani shine ƙadiyya wato matsala ta tauhidi da matsala ta shirka ba yadda aka yi bayanin su kamar ƙur'ani da sunna la'anna tauhida huwa aslul islami wa aslul dini domin tauhidi shine tushen musulunci kuma shine tushen ainihin wato addini gaba daya wa huwa allazi tubna alaihi jamil amal akan tauhidi ne ake gina dukkan sauran ayyuka sai ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kafin sallar ta zama wajibinka kafin zakka ta zama wajibi a kanka kafin hajji ya zama wajibi a kanka kafin azumi ya zama wajibi a kanka kuma ba wai kawai faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi kenan ba a'a a'a kana iya faɗin la ilaha illallah kuma kana nan mushriki وما يؤمن أكثرهم بالله إلا شركون كدب سورة يوسف عليه السلام قرآن يتي إلا من شهد بالحق وهم يعلمون سوى ديك فلكلمة شهادة بكيا كمينة علمي أكنت ما ناكت لا إله إلا الله محمد رسول الله كاسم معنتا كافن هذا هرتي زوتيرك تاقودري قبنك سعيكي كذا هو مسلمين washirku yubdilu hadha asla shirka kuma tana bata rushe na musulunci shirka tana rushe tauhidi wa yufsiduhu kuma tashi wala yakunu lahu wujudun idan akwai shirka to ba tauhidi babu shi da shirka da tauhidi ba sa zama a guri daya daya sai ya kori daya in kana da imani kana da tauhidi to ba kai ba shirka in akwai shirka to babu tauhidi lannahuma amrani mutabadani domin da ainihin shirka da tauhidi al'amura ne guda biyu wanda suke kishiyoyin juna mutanaqibata ne suna ware juna la yajtami'ani abadan har abada ba za su haɗu ba da shirka da tauhidi falidhalika الله سبحانه وتعالى بين هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن وتسبب هكا الله سبحانه وتعالى بين ونن توشي أتكل لتافنسا a duk cikin alkur'ani fala takadu takhlu suratun min zikri tauhidi wa zikri shirki ba wata sura da ta yi kusa ta zan babu ambaton tauhidi ko shirka a cikinta wannan su ya kara'una hadal ƙur'an alhali mutane suna karanta wannan alkur'ani waya taraddadunahu su je su dawo su je su dawo suna ta hadda walakin kallon man yantabihu li hadal bayan amma kaɗan ne daga cikin masu karatun ke faɗaka ga wannan bayani na kirka da bayani na tauhidi walidhalika tajidu kathiran minan nasi yaqra'una alquran saboda haka sai ka samu da yawa daga cikin mutane suna karatun alqur'ani wa yaqauna fi shirk amma kuma suna shirka kaga mutum yana karatun alqur'ani alaramma ne ko ko gangaran ne kafi gwani yi gangaran ne kafi gwani ka san gangaran an ce kafi gwani ya ce gwanin ma ciki duk shakku ko tsoma ne ya iya karatun ga kuma iya rubutu amma kuma yana hadawa da shirka kuma da ƙur'anin yake shirkan sai ya ɗan kundi a gefe da duk wanda ya karatun allo ya san za a bashi kundi ana bashi wai sunan abun bara ka walakaita alaika muhabbatan minni kafa 9999 za a rubuta a wanke a sha mutum za a so shi ƙarya ne wannan inna haris kuna malahu min nafadin ce wannan in ka sha dubu tara za ka yi lalabisa fi baɗanihi suka ce maganin ciwon ciki ne har ma aka zo yadda ake karanta yasin ana cin barkono ko a karanta yasin ana ainihin zub da jini ko ana karanta yasin tsirara kaga wannan kafirci ne a fili kuma makarata alkur'anin ke yin haka in kana faɗan wannan wai kai mai laifi ne to shine ma mujaddadi muhammad bin abdulwahab a wannan tu da farko yake cewa shi mai sharhan littafi fauzani ya ce da yawa za ka samu mutane suna karatun alkur'ani amma suna aukawa cikin shirka wai khilluna bi tauhidi suna wofantar da tauhidi ba su damu da shi ba ma anna hadha al-amra wadihun fi kitabillah wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa al'amarin tauhidin nan al'amari ne a fili a ƙur'ani da sunna lannahum yamshuna alal awaidi to me yasa suke haka saboda suna tafiya ne akan al'adu wa ma wajadu alaihi aba'ahum suna tafiya akan abin da suka samu iyayensu akai wa mashayikhahum suna tafiya akan abin da suka samu shehinansu fal aslu indahum ma wajadu alaihi aba'ahum wa mashayikhahum wa ahla baladihim wato asali a wajensu shine abinda suka samu iyayensu suna yi da abinda suka samu shehinansu na yi da abinda suka ga ana yi a garinsu shine asalin addini ƙura'ani da sunna ba dole ba ne wala yufakkiruna fi yawmin min al-ayyam ba sa tunani a cikin wani yini daga cikin kwanaki an yi ta'ammalu wa ya tadabbarul ƙur'an su yi lura su kura da alƙur'ani wa yi uriduna alaihi ma kana alaihin nasu abinda mutanen ke kayi su gwada da alƙur'ani ya yi daidai ko bai yi ba hal huwa sahihun aw ghairu sahih abinda mutanen ke kayi ya inganta ko ko bai inganta ba bal aka kalidul a'ma male ce kawai abin da ya rike su ya kai su ga wannan hali kuna shine taqalidul a'ma mana makauniyar biyayya yanzu makaho in ya baka sanda ka kama duk yadda kai sai tabinka to su haka suke wa iyayensu haka suke wa shehinansu haka suke bin garinsu Allah ka shirye da mu mai bin sunna kwa wayayye ko malaminsa ya faɗa ba sai ya ga aya sai ya ga hadisi Allah jikan wani malami mai kira akan tauhidi malam kala rawi a kano ya ce in ka ce mana kaza addini ne to ga yatsan mu dora mana kan aya ya zama addini da ka ya ce abin da ya rike su kenan taqaliduhum al'amali aba'ihim suna biyayya makauniya ga iyayensu wa ajdadihim da kakanninsu wa tabaru annal qur'ana inma yuqra'u litabarru kawai sun a gurin su qur'ani ana karantawa ne dan neman albarka wa husulul ajri bitilawa dan ka samu ladan karatunsa وليس المقصود أنه يقرأ للتدبير والعمل بما فيه أقولون سباء كرنت القرآن دن ألورد آيوين بأن الله ليدبروا آياته كو أي تدبري ألورد آيوين باسا كلا دا أيكي دشي كلا من الناس من يقرأ القرآن لهذا الغرض kaɗan ne daga cikin mutane wanda ke karanta alkur'ani don wannan manufa ya lura da shi ya fi aiki da shi inna ma ya ƙara'una littabar bihi kawai dai suna karanta don neman albarka da shi au littalazzuzi bi sautil ƙari'i ko su ji daɗin muryar mai karatun wa tarannumi bihi tarannumi shine ka fitar da gunna akwai tarannum ko in kana karanta tajwidi ko kana karanta nahu in an ce tarannumi shine karan dama abu ya fito ta karan hancinka aw li qira'ati alal marda lil ilaj ko kuma a'a ana karanta qur'ani ne ga wanda ba su da dan su warke amma an yi qur'a lil amal bihi amma wai a karanta shi dan aiki da shi wa tadabburi da lura da shi wa suduri amma fihi da bin abin da yake cikinsa wa ardi ma alaihin nasu ala hadal qur'an da duba abin da mutane ke kayi a kwatanta da alkur'ani yayi daidai ko bai yi ba fa hadha la yujadu illa fi qalilin minan nas wannan ba a samu sai daga wajen kaɗan daga mutane la naqulu innahu ma'dumun bala ce ba za mu ce za a rasa ba lakinnahu fi aqallil qalili kaɗan ne daga cikin mafi ƙaranci suke karatun ƙur'ani don tadabburi da aiki da abin da yake cikinsa wali zalika ta ji ƙur'ana fi wadin wa amali ba'adun nasu fi wadin asar don haka sai ka samu alƙur'ani a wannan gefe aikin mutane a wannan gefe nan kuma an kazo har masu da'awar sunna din la yufakkiruna fi taghayyuri abadan ba sa tunani wajen canja abin har abada ولو حاول مجدد أو داع إلى الله أن يغير ما هم عليه da wani mai jaddada sunna zai zo ko mai kira zuwa ga sunna ya yi ƙoƙarin ya canja su ga abin da suke kai laƙamu fi wajehi wata muhu bi dalale da sun tarbe shi sun tuhumce shi cewa ɓacacce ne wata muhu bil khuruji an din su ma ce ya bar addini ya zo da sabon addini wa annahu ata bi dinin jadidin ka gani su ce ya zo da sabon addini wa annahu wa annahu su ce kaza su ce kaza su ce kaza na'am talatin ɗaya ke ne? faɗan bar